بسم الله الرحمن بسم الرحيم Allah ar-Rahman ar-Rahim الخامس na biyar حكم الأجوفي shine hukuncin addu'a نعم wato fili wanda yake a tsakiyarsa akwai illa نعم illa ne ko kuma ya ce نعم إنه إلت عينه idan aka illantar da ain- ainihinsa
وتحركت لامه kuma ya zama lamunsa ta zama ta haraka ta ta ta zama wato an mutu wasu bilamu نعم ثبتت العين to sai ainihin ta zama ta tabbata نعم inda a ciki wato ya zama na cewa ainihin kamar yanzu irin su kala ne نعم kuma la- lamun ta zama ta haraka نعم misali kamar yanzu a ce kawala نعم masala ka kaga ka- kara daga asalin ka ai kawala ne إيه to irin waɗannan lokacin da aka zo inda lamun ya zama cewa ya ya ya zama cewa yana da wasali kaga kawala in za ka munara in sa kaga in ka'ida ne in kiyasi ne aga kaulu za ka ce نعم ya kaulu إيه to kafin kuma sai a ɗauki lamar take kan wawun tunda ba zai a ce wawu ya- yana da wasali kuma ga bayan sa kuma ga su مم.
sai ka ɗauko wannan ɗin sai kamar da ke baya نعم
lamma kafin sai ta kuma lamma wawan sai ta kuma kan kabi sai ya zama ya kulu نعم asalin sa مهم.
to kaga ya kulu ga harsa ta riga ta yi a gane ko نعم eh a yace menene yan uwan na ainihin ko إيه eh idan ainihin ya zama an ilance shi wata harakar lamu نعم kamar sun ainihin sai ainihin ta zama ta tabbata نعم
wato sai a bar sai a ba ainihin Na'am.
ba a shafe shi ba نعم a gane kaga Eh.
daga fa'ala kawala fa'ala نعم wawun kenan ya zama shine Shine ainihin ainihin.
shine ainihin kalmar kenan إنه إلا نعم eh to shine abin da yake magana نعم kuma yake wata harakar lamu ko إيه
to abin da yake nufi da kenan نعم kamar misali yanzu kala kaga ai ya kulu ne ko نعم to kaga ai wawun yana nan ba ku shafe shi ba Eh.
abin da yake magana kenan نعم eh ka kawala kaga ya kulu نعم ya kulu Eh.
kaga sai kace ya kulu نعم ya kaga wawun yana nan yana nan ba a shafe shi ba eh shine eh abin da yake nufi na'am an ganna ne da wani abin da ba na'am wa in sukinat bil jazmi idan kuma ya ɗauri bil jazmi da jazma nahaw lam kaman kaman lam yakul Lam yakul.
lam yakul na'am abul bina'i fil amri Na'am.
kuma gini aka wasu a cikin fi'il amri ne nahaw qul kuma qul
aw li ittisalihi bi damir da rafi lamir rafa'a ne mutaharrik mutaharrikin da muta- mutaharriki kamar da cewa kai qul masala na'am huzufat aynu to haka ne sai ya shafa aina na'am kaga qala ya qulu Mhm.
wala ya qulu na'am kaga qul na'am kaga ai wawi ya ce eh wawi kuma shine kaga shine shine aina aynan na'am duk lokacin da aka zo aka samu ɗaya daga cikin waɗannan ko ya zama amri ne ko ya zama Na'am.
mulariki ne wanda yake mujizumul ahar na'am ko kuma ya zama ya sayar da mutaharriki na'am mutaharrikin kuma na rafa na'am ba irin su kala ta ba da shi ba wannan ma ga wannan sake eh idan mutaharriki ne na na rafa na'am lamiri mutaharriki ba sake ne Na'am.
haka mun kuntu qultu na'am duk wannan idan ya zo huzufat sai ka aynu shafe ainin kaga ai kawalan ai wawi shine ainin ko Eh.
kaga duk anan wajen ai ba a ga wawi ba Mm.
kul ko na'am ko kultu ko lam yakul na'am kaga duk an shafe na'am to abin da yake nufi kenan wa zalika fil madi sanan ka a cikin mali a Ba- cikin mali yake magana na'am ba ta ba da tawil fa'ala وذلك يا جماعة الوجه وذلك في المال وانسانا كأعمالكما Mhm.
بعد تهويل فعلا Mhm.
فعلا يبا eh bayan juya na fa'ala bi fatihil aini ta aini fa'ala kenan ila fa'ula ya koma izuwa ka kula bi dammiha lammanta ta in kana asalul aini idan azal wawan ya zama wa- wa- wawan ka qala kaman kala na'am kala da muka ce ai cewa mu kala Mhm.
kawala ne na'am sai ka ce ya kawulu Mhm.
ya kawulu na'am kaga ai daga kawala fa'ala ne Mhm.
amma yanzu kuma ya koma ya kawulu eh ya zama ya kulu kenan ko?
na'am na'am kaga ya ce shi ne kaga ya koma kulu kenan ya koma fa'ula kule kule kenan Mhm.
Ko?
na'am kaga wannan sai ka canja in kana a asul ayin wawi idan ya zama wawi ne kamar shine kamar kala din kenan na'am to abinda zaka yi kenan in kuma kai haka sai a ce to a to mun haka ne bara ya kalbi a canja kan ah, lamba din take kan wawi ya koma kan kaifi Mhm.
sai ya zama ya kule kenan na'am Eh, domin bai kamata a ce harafin illa ya zama yana da wasu ya zama mutaharri kuma mutahariki kuma ga wani abu A gaban sa shi kuma saki ne.
saki ne ba Mhm.
ya ce to ya koma su kona tun dama shi abin da ya saba da shi kenan na'am ya ce shi wawon lamma a ta koma kan Kan kaji kaji.
ya kuli kenan na'am eh na'am wa ila fa'ila bil kasari za fa'ila kuma yake kuma bil kasri da kasra in kana aslu hayan idan idan asalin ya zama ya ne fil awwali Ah, eh kaba'a kaman ba Mm.
ya zama asalin ta ya zama ya zama ya ne kamar yanzu ba a asalin sa baya baya'a na'am ko na'am daga ba'a ne kaga an zaka mulara din sa ya biyu kenan Mm.
to na'am kaga ya biyu ya biyu eh kaga ya ita ma ta zama mata haraka yau na'am kuma abin da yake bayan ta ya zama Eh, sakini ya eh zama saki ne na'am ko na'am abin haka ne sai ka maida wannan kisar da ta koma kan ba na'am sai ka ce ya biyu ya biyu ko na'am sai ka baya wannan na'am kuma abin da aka yi kenan asalin sa Mm.
kaga ai da ma ya zama ah, fa'ala ne Fa'ala, amma fa'ila.
an koma an koma ya fi ilu kuma ko eh ya fi'il shine ya ila fa'ila din kenan na'am sai kuma da kasara kuma ya sai Na'am.
kuma ya biyu Na'am.
kaga ya biyu kenan Eh, ya shine biyu.
kuma ya biyu
na'am watan kula harakatul ayn eh wadon kwallo kenan ko na'am watan Haka, kal eh, eh, ana eh ana cirewa harakar aini ila liyai fihima to yau wato ba shi ne gyaran da nake fara sai ya zama irin fa'i kenan ko na ji na shi ne ya gyara eh shi ne dan me kawo zancen ya anan wajen to na'am ana magana zancen ma'auni ne Eh, a alal to me ya eh.
kace kawo ta a ciki na'am kaga ana cire harka aini ne ilal fa'i na'am zuwa fa na'am fihi ma a cikin su Mm.
domin da kace ya qulu din nan eh ba wannan ainin ka cire lamar hudun ka koma kan ka ba na'am wanda ka kuma ita ce fa kalma ba eh to shi.
to shine haka ya biyu uma kaga ai ya din ka cire wanda kuma ita ce ainin kalmar na'am ka cire wasalin ta kamar da shi kan Kan ba.
kalma eh ko Na'am.
kan ba wanda kuma ba shine ba kalma ko kalma na'am eh shine har ilal fa'ili ilal fa'ili fi ba na'am zuwa fa na'am ita kunu harakatul fa'i domin harkar fa'i ta zama dalatun dalilin mai shiryawa ne على أن العين ya bi cewa aina cewa aini نعم واو في wani الأول awwal a cikin farko domin yanzu idan misali ya qulu ya qulu نعم wannan ƙaɗin da kace ya qulu مم.
da ba dan ka kawo wannan lamma din ka sa ta akan akan wannan ba akan ƙar ba نعم kamar wajen inda zaka ce ka cire wawun مم.
a wanda anan in ka bar shi ya kulu wannan ba matsala amma kamar inda zaka cire wawun kamar na farko da muka yi magana inda zaka ce kultu مم.
ko lam ya kul نعم ko kul anan wajen ai ba wawu to me zai shirye maka cewa ka shafa wawu نعم lamma ce نعم dalilin da yasa kenan za a bar lamma din akan can wajen kultu ba نعم da ma a mazo nan sai da ake kultu نعم an gane ko Eh.
yawa Akan shi ma- fakalma.
akan fata hadin yawa نعم kamar yanzu in shi ma baya'a ne kaga ya biyu aka ce ko مم.
kaga sai ya zama ba'a sai ya zama ne sai ya zama bi'itu نعم نعم don kace bi'itu kaga ai kisra kai نعم wannan kisra ita ta nuna maka cewa abin da aka shafe ya ne يعني domin abin da yake mujanasa da kasra ai ya ne ko نعم to shine dalilin da yasa kenan yanzu ba dama bi'itu din nan ka faɗi wani abu نعم shi ba bi'itu ba نعم kamar kace bi'itu ko wani abu نعم وياء في الثاني na'am وياء في الثاني yau da ya kuma a cikin nabi shine kamar ya biyu inda muka magana إيه. تقول sai kace قلت qultu ko وبئت bi'itu بالدم في الأول lamma na farko qultu kenan dan a san wawi aka shafe مم. والكسر في الثاني kasra a cikin nabi domin a saya aka shafe مم.
ya biyu ne za a zama
bihi lafin madmumul aini tsakanin wanda yake lammanta aini kaga duk wannan wanda muka yi maka magana duk daga fa'ala ne ko na'am amma yana fa'alan ainin ya zama wawi ne ko ya iyi ne na'am idan wawi ne ya koma fa'ula na'am idan ya iyi ne ya koma fa'ula fa'ila na'am shine muka yi magana na'am idan kuma mamuli ne fa kamar yanzu fa'ula ne dama asalinsa ba fa'ala bane na'am asalinsa na'am wa ko kuma maksurina fa'ila ne asalinsa kadala kamar yanzu kala Mhm.
kaga asalinsa da dawula ne na'am dala Na'am.
dawula na'am shine asalinsa domin daga dole ne ai.
eh dawula na'am ko na'am ko hafa na'am shi kuma hawifa ne na'am hawifa Mm.
ya ji tsoro daga hauka ne Mm.
to fala ta hawila fihima su wannan ba juya
wa ba wani inna abu da za a juya ce na'am wa in wa inna ma domin ka ga da- daula Mhm.
ya dulu na'am ya dulu Na'am.
za a ci ko eh ya dulu ya dulu na'am in ya- in ka ce ya dulu ka kuma sai ka canja harkar ta koma wannan tawawi ta koma kan ta sai zama ya dulu ya dulu eh Ko?
na'am to shine to kaga wannan yanzu idan ka tashi zaka yi masa wannan shi kuma zaka sa layi mutu har ki zaka dulki zaka ci eh dulki na'am domin ya tsaka a san wawi ya ci na'am shi ne abin da yake magana Na'am.
in kuma menene in kuma na kisra ne haka ma hawifa ne Mhm.
kaga ya hawifu ke na'am ko na'am ya awif na'am kaga sai ka ce hif ko ya hawa ku sai ka ce aba sai sai ka ce hiftu ke mm.
ko na'am shi ne na'am kaga mulari insa ya hawa eh
Wala- Sai ce fala ta- wala ta'wil fihim babu wani juya bihi ma a cikin shi na'am wanda ma ta kallon harakatul aini sai da fa'i kawai sai na'am ka canja harakar ba da koma aini kawai harkar aini sai ka koma ba na'am bi dilalati ala al baniyati eh dan gini a bisa a bisa dan shiryawa a bisa gini na'am kawai abin da zaka kenan taqulu sai ultu ka ce dultu wa wa khiftu hiftu بالضم في الأول lamanta a na farko dultu kenan والكسر في kuma الثاني kasara a na biyu ka ce da ita kenan hai Na'am.
da hiftu ka yabo نعم هذا في المجرد wani a cikin mujarraji ne wa filin wanda yake ba ba ƙara maka komai ba مم. والمزيد kaga مثله majidi misalin sa ne shi ma في حذف عينه a cikin shafi ainin sa إن سكنت لامه lamu idan aka dauri lamu shi ma majidi kuma نعم abin da za a yi kenan Na'am.
za a shafa ainihin idan dai an ɗauri lamun نعم to abin da za a yi kenan وولت عينه shi ma sai a allanta ya illanta ainihin sa بالقلب kalbi da yin kalbi نعم كأقمت kamar yanzu a kamta kaga da a kama إيه. نعم kama نعم kaga harafin illa a tsakiya مم.
alifi نعم ba asalin sa kuma zai zama watakila idan da kaga daga kiyamu ne مم.
kaga watakila ya zama a kiyam a kiyama kenan نعم watakila نعم in haka ne ka cire alifin fata da ka take kan yaɗin nan ta koma kan ka sai ya zama inda fata ce ta zana mujanasa da da alifi ne dole ka cire ya مم.
sai kawo alifi sai ya zama a kama kenan نعم to kaga gilan ya zama haka ne kaga a kama kawai yanzu wannan alifin da ya zo ya tsaya matsayin kamar ya wani fi shahara harafin illa da مم.
kawai za ka cire sai ka ce a kamutu نعم
na gane إيه.
yawon ta shine نعم واستقمت kaga na isa kamtu ma مم. واهترت ko hitartu kaga da ya zama shi ma daga isara ne isa kama wancan ma ko مم.
isara Ah.
wanda shi ma idan ya zama ah, zai zama ko ihita yara ne مم.
daga nan kuma ya canja ya koma ihitara نعم ko نعم in ya zama ihitara kaga alif ya tsaya shine matsayin matsayin har har حرف من الله إيه.
sai zama ihitartu sai ka shafe shi kawai نعم
وإن قعدت.
وإن قدت in kada نعم shi ma in kada نعم ya zama in zama ka cire wannan alifin sai zama in kaddu نعم وإن لم تقل العين eh idan ba Aini.
alilanta aini ba لم تهزف ba za a shafe ta ba نعم كقاومت kawon kawon tu kaga wawun yana nan مهم.
ba wani ilahi da aka sai نعم ka ce kawon tu din yanda yake kawai kamar shi kawama ne da aka nan نعم kawama kaga fa'ala ne إيه فعل eh to zuwa wawun nan kaga shine anan kalma yana nan ba wani canja da za a yi a bar shi نعم ko kawwamtu shi ko fa'ala ne مهم.
kawwama إيه asalinsa نعم ya kawwamtu
نعم shi ma sai ka bar shi wawun yana nan ba wani canjawa ba wani shafiwa
نعم wanda aka hada shi da mutaharriki din نعم تو نعم بغاني با eh وإن لم تقلوا eh ai duka zan wancan mun ce mun mun ce in zamu ilali inda muka ilali shine muke canza ni kalbi ko إيه wataƙila an yi kalbi da daga ya ne aka mai da shi ya koma ألف alifi kamar wajen akama da muka magana إيه ce wataƙila ko ko a kayama ne ko ma akama daga nan akama kuma ka canja a inda yawa kamar in ka zaka cire cire wannan sai ka cire wannan shi ne yake idan ya zai cewa shi wannan babu wani ilali da aka yi نعم a kawama kawama din nan ya fa'ala ne kaga anan wajen babu wani abu da ka canja wawu yana nan inda yake إيه ba wani zancen ka ce za ka yi kalbi ko kai wani abu a ciki نعم don haka ne yanda yake din nan ba wani ka shafa wani abu haka za ka faɗe shi نعم da wawun da komai haka za ka ce sai ka ce kawwama sai ka ce kawwamtu قومت eh نعم a gane Eh.
ko kawama ne kaga fa'ala ne shi ma Na'am.
shi ma har mazidi ne shi ma نعم sai ka ce kawamtu نعم wawun yana nan ba wani abu da za ka faɗe shi Na'am.
sai ka shi na shi na illa din yana nan yanda yake نعم الحمد لله